kaɗan ne da cikin halayen Allah madauki masa rasuwa ranar Juma'a da la'asar kuma a Madina wurin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma washe gari ran asabar aka yi masa sallar jana'iza masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka kai shi makabartar Bafi cikin wannan masallaci mai albarka na manzo sallallahu alaihi wasallam aka binne shi wani ma Allah mai yasa nake zan wa mai martaba sarki ta abiya akan su kasancewar sun haɗu da shi ba sau ɗaya ba kuma duk lokacin ina zuwa ina cikin abin da zan iya tunawa bai taɓe min waya da tarbe shi in dai har zai min waya kuma dama wannan ƙaramin aikinsa ne mu ya kamata a ce muna buga masa waya mu gaishe shi hakan yi lokaci lokaci musamman saboda kuɗi ya jikinsa yake to amma shi yadda yake yawan mutuwar tabiwar da muke yi ya bugo yawa ne yawa ne kin biyu kullum zai tambaya musamman dai in zai ce ina kai ya san duk abin zai ce kana dutse ko kana dubo har har inda kowace mace take biya sai zai ci to in ce dai ba a yi laifi ga wada ba to kaza in ya ce ina in na ce ina dutse zai ci to dama zai ci farko ya nuna ta ba sai ya lafiyarsa ya kaza ya kaza ya ayyuka da aka saba yi na taimakon addini duk waɗannan abubuwa kuma ya san har aikin da ake a nan na zakka wanda ba a yi zakko ina yana sanye wasu ya ji a wani wurin kafin ba shi labari sannan ya tambaye kuma ba shi labari da kullum zai tambaye ni me ake ciki akan wannan ya kuma sauran abin da ya shafi haɗin kai da al'umma duk zai tambaye mu sannan ya tambayi malam tijjani da ba shi nazil waka shi sanin sa da shi tsohon sanin ne tun a kano farkon haɗuwar su tun 1981 suka go daurar farko lokacin aka fara daura a Najeriya ba ta 89 90 wata muka yi ba a cikin kafin kusa an yi 81 a kan 82 to a lokacin ma dai su malamin tijjani malamasi Allah ya kara masa lafiya yana cikin waɗanda su suke musu tsare-tsaren harka su da asan gwarzo a lokacin shi na so in tuno sunan karen nan na manta rana a saboda su ba muna kai shi buhar wani hakan gwamnati yana cikin manyan manyan mutane da yake yawan ambato kuma yana cikin waɗanda suka ba su haɗin kai farkon shigowar su ma Najeriya tun kafin lokacin a zo a sabtu malam aminu din da sauransu to in dai zai tambayan a wannan kwanakin da muke ciki wanda kuma har wannan kwanakin ba daɗe ba kafin shigar da shi asibiti mun yi magana dama mun tsorata da muka ji an ce an shigar da shi ICU kowa ya san me ICU ana cewa ya shiga nan to mun haka tsorata musamman kuma wanda ya san yadda jikin nasa yake ya dade yana fama da shi to amma kullum in dai zai tambaya to farko wanda yake tambaya ta shine mai martaba sarki kako ashe ya cancanta a ce mai martaba shi za a yi wa wannan ta'aziyya ba shi ya mana ba amma duk da haka hakika wannan bawan Allah irin yadda yake son mu a wannan kasar wanda la'alla dai wasu daga cikin ku sun ji bayanai tun daga ranar rasuwarsa a gurin yawa daga cikin uwa waɗanda dama suna cikin makusanta su ma gare shi sosai da irin mu'amalarsa babban abin da ya dame shi za ku ga abubuwa uku duk wanda suka karatu a jami'ar musulunci ta madina zancensa kullum tsakaninsu abubuwa uku ilimi ilimi ilimi a yi karatu a yi karatu a ji tsoron allah kuma cikin karatun a yi don allah kuma a mai da hankali wajen yaɗa shi na biyu haɗin kai tsakanin juna haɗin kai ya damu da wannan abu kusan kullum in yi waya ɗin irin wannan zai tambaya yaya wane da wane daga cikin waɗanda ya san tare ake tafe yawa ne shirban da ku haɗu zai ce ya ina wani ime aka yi da kaza da kaza da kaza ɗin nan shi ma wancan in buga masa shi ma abin da zai faɗa ke taimaka ku yaƙuri da juna abu na uku da kullum yake yawan nana tashi ran nan ma na ambace shi yana cewa ko in ce shine kullum kiransa da ɗalibai da suka karatu a jami'ar musulunci ta madina su zama cewa alaƙarsu da masu shugabanci ba ta tawaye ba ce kullum sai ya tambaye kuma ya faɗa me ake yi kaza me kaza kuma yana daga cikin abin da ya dage ya ga ya samar da shi in aka ce wasu manyan mutane daga najeriya sun je aikin hajji ko umara dama yakan ce mu yi ƙoƙari mu rika kawo su wasu dama a alaƙarsa zuwansa Najeriya nan wajen harkar daura ya sassan su wasu har daga cikin gwamnoni wasu sarakuna da ina tuna martaba sarki a can dai haduwar su biyu wadda na shaida na sani da ni aka yi ta 1997 lokacin mai martaba sarki yana shekara biyu a sarautar dutse 1997 wakilai sun zo nan dutse ziyara ga mai martaba sarki bisa da'awa da ya musu ya kira ya gayyace su kuma suka zo suka kawo ziyara to bayan wannan bayan sun koma mai martaba sarki ya je umara kuma an yi masa liyafa ta musamman ina tunawa a gidan dr muhammad bin salihin nami allah ya masa rahama shi ma ya rasu da dadewa tun ma muna madina ya rasu a bayan wannan kuma sai zuwan da muka yi haji 2014 tare da mai martaba shi ma mun je mun gaisa da shi to kawo dole akwai alaƙar da za ta sa kullum ya ta tambaya yauwa sannan kuma haɗuwarsu ta uku a nan najeriya banda ta ziyarar daura da mai martaba sarki ya je rufe daura sannan kuma shi ya zo masa hannun fada ina jin 2000 ko 13 ko 14 ina jin 14 ne ko 15 farko ana cikin harkar shimfidar siyasar 2015 din nan ina jin lokacin da ya zo ana daura a bauchi ana yi a kano ya mun waya daga kano cewa taho dutse zai zo zai gaisa da mai martaba sarki sai kuma mu wuce tare mu tafi bauchi to ya baro Kano ya zo nan dutse ni kuma na baro Bauchi lokacin ana daura na zo nan muka haɗu to a lokacin ma har muka dade a fada muna jira sai don an dace a ranar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Ibrahim Babangida Janar Ibrahim Babangida ya zo dutse to a wannan ranar sai ta dace shine har kullum in ya bugo waya yana tambaya ta mai martaba zai ce a sanadinsa ya taɓa gaisawa da wani shugaban ƙasa na Najeriya shine wato janar ibrahim babangida don haku ga ashe akwai alaƙar da ta kai ya kamata a ce an yi wa mai martaba wannan ta'aziyya wannan malami hakika kamar da na ambata uba ne a bangaren ilimi da da'awa bal da abin da ya shafi halaye da ɗabi'u uba irin wanda yake dai damuwa da ɗansa ya bibiye shi me ake yi me kuke yi komai zai tambaya kuma komai ka gaya masa zai rike wace gari zai sake tambayar ka kuma yace me yasa ba a kaza ne me yasa ba a kaza me yasa ba a kaza irin masallatan da ya gina ko aka gina ta hanyar sa a kasan nan Allah ne kawai san su duk wannan kuma ba official bane ba daga embassy Saudi Arabia ba ta hanyar sa shi ya magana da wani daga cikin ɗalibai a nan da suka karatu ko suka dawo ko suke cikin karatu gina masallaci a nan a tona rijiya a can duk an yi da yawa ɗaruruwa bal wani har yanzu ma yana nan ba a ƙari ba kuma gashi Allah ya ɗauke shi ya masa rasuwa to amma duk da haka kuma za ka ga yana bibiya da tambaya akan al'amuran Najeriya ya ce duk yadda kuke jin abubuwan damuwa akan harkar Najeriya in kuka haɗu zai ce ku kwantar da hankalinku babban abu shine kuna da istiqrari Najeriya tana tana da mene tana da istiqrari istiqrari shine wato tabbatuwa wuri guda alal aqalla kasar bata wargaje ba ba yaki yake duk inda aka dauko wani zance ai abubuwa ba dadi harkar da'awar duk menene da men sai wasu fa yaki suke yi ku ku kwantar da hankali duk abin da ya taso wa mutum ya iya kwantar masa da hankali ran nan na ba ku labarin a lokacin da aka kashe malam Jafar irin kokarin da wannan bawan Allah yayi na kwantar da hankali shine ya bibiyi lokacin mu muna can nan ya kira su Dr. Bashir anan su Dr. Sani ya bibiyi kowa ɗaya ɗaya da ɗaya ya kira su yace duk abin da za a yi ku kwantar da hankali kar ku bari kuma ku zargi wani cewa shine ya kashe malam Jafar kar a ji daga bakin ku shiru ku bar wa gwamnati ta bincike an kuma samu wasu hannaye da da suka so su shigo sai a buga wa malam wani wani sai ce ana jin fa yan kaza ne suka kashe malam jafar saboda kawai a lokacin so ake amfani da damar a hargitsa kanan a hargitsa ƙasar wannan bawan Allah sai da ya bi duk wanda zai iya kira ya kira shi yace kada ku bari wani abu ya faru domin babu mai cutuwa da wani abu da zai faru irin ku babban abin da za a yi dama shi ne rikici ya ƙara aukuwa a sake bin irin ku irin ku a ƙare kashewa shi kenan kuma suwa ta kai hasara al'ummar dai ita ta hasarar waɗanda za su ilmantar da su su karantar da su hakan mu kuma da muke can a lokacin ya tara mu a ofishinsa duk irin wannan zancen ya ta faɗa ya ce kwantar da hankali ƙasar ku ƙasa ce da kowa yake harinta akwai hannaye da yawa daga waje wasu daga ciki kowa so yake ga Najeriya ta rikice to kada ya zama ta hanyar ku akai kaza wallahi sai kaga duk abin da ake faɗa na soke soke da tuhuma tuhume wa ake tuhuma yayi gaba ɗaya zo ya kwanta wanda da an yi din da kila ba a san me ake ciki ba a yanzu don haka babu wani mutum da za ka iya cewa bayan taimakon Allah da kuma nufinsa na alheri ga wannan al'ummar tamu, wanda za ka ce gaskiya yana da hannu wajen tabbatar da zaman lafiya ita kanta dangane da bawa iya maganar kisan malam jafar abubuwa da yawa da suka faru ba da su malam jafar a 87 ko 2007 kai lokacin da aka fara abubuwan su harkar boko haram 2009 kullum bibiyarsa kullum inda ya je a cikin kotaro ake a jami'a in yana zancen yana jira zai ce alhamdulillah har zuwa yau ba mu ji labarin an ce ga wani wanda yake an masa tarbiyya a jami'ar madina yana da hannu a irin waɗannan abubuwa kullum alfaharinsa ke saboda dama abin da ya damu da shi shine a yi karatu a koma kuma a karantar koma a karantar ba tare da shiga harkar siyasa hayaniya zanga-zanga da me duk wanda yake kusa da shi zaka ga ba shi da irin wannan tunani saboda me hangen nesa irin nasa in dai ana so amfani al'umma to waɗannan abubuwan suna cikin manya-manyan abubuwan da dole a nisance su zan ce akan wannan ba ba karewa zai ba in za a zauna kullum a yi lakcoci a kan fa'idar da ya samar musamman mu dai a nan ƙasarmu babu wata jiha da bai wani aikin alheri da za a ambata ba duk jiha za ka ji ya yi wani abu ta hanyar ɗalibai ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma yana bibiya yanzu irin yadda ya san abubuwan da suke faruwa ma na da'awa a cikin nan najeriya wasu 'yan Najeriya da yawa ba su sani ya kuma san sunan gwamnonin jihohin nan da yawa zai ce yanzu wane ne da lokacin wane aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza kai ka ɗauka a jami'ar madina officially aka bashi wani aiki na kula da Najeriya kuma samsam ba haka ba jami'a ba ta ɗaukar wani malami ta ce kai kai specializing a ƙasa kaza kai kai kaza saboda dama su wannan ba shi baya cikin abubuwan da su sa a gaba kamar da akan yi a wasu wurare illa dai yara su zo su karatu su koma kasarsu to amma shi ya damu da ganin yadda Najeriya take da tasiri a Afirka bayan Afirka da duniya baki daya da irin zakakuran mutanen da Allah ya hore mata a fanni daban-daban duk wani fanni da ake ji da shi a duniya za ga da dan Najeriya da yake zakakuri a cikin sa wannan ya isa nuna maka muhimmancin kasa to nan abin yasa ya damu da irin wannan kuma tun lokacin da ya zo lokacin da aka zo aka fara ta daurar 1981 da nake baku labari dazu Sheikh Ali Nasir Faqihi shine shugaban lokacin shi zarban kamar karamin yarin su ma yake da lokacin Ali yana Maskas aka zo da shi nan to tun daga nan hankalinsa kuma ya tafi zuwa ga damuwa da me ake a Najeriya kafin a fara daurori da ake yi aka dawo 1989 aka dawo aka yi 90 a 91 aka bude ƙari a Kano da Ilori to kuma cikin daga ba aka ƙara Sokoto da Maiduguri suka zama guda hudu to haka dai abun yayi ta tafiya har zuwa lokacin da aka samu ƴan matsalolin nan na me ake cewa 2001 11 September din nan tun daga nan dama wannan abin da ya faru yana daga cikin manufofin a samu kofar da za a dakatar da irin waɗannan ayyuka da ake a duniya kike na kuma sai zama abubuwan suka tsaya sai da wasu dabaru da hikimomi da aka yi bi kuma daga baya aka samu aka dawo da abun haka dai ba ba irin yadda yake a dama a wasu jihohi din da aka yi kokari aka samu alaka mai kyau dole ne ka ambaci irin kokari irin na malam Alhaji Ahmad Adamu Mu'azu gwamnan Bauchi a irin yadda ya daure da irin ayyukan da ya yi da goyon baya da haɗin kai da ya ba su har ya zama ma kamar wani amini ya zama na shi wannan bawan Allah duk lokacin da ya je ko umara ko wani abu da ya kai shi saudi arabia in muna nan zai waya a yi masa magana zai je a gana da shek zarban a yi waya kuma a je gidansa a gana kullum ba zai shigo bai irin wannan ba to waɗannan alaƙoƙin sun shimfiɗa abubuwa na taimakawa da awa da kuma raya sunna alhamdulillah ku duba ne kowa daga cikin ku zai iya bada shaida akan irin ci gaban da aka samu inda a ce irin waɗannan mutane tarbiyya suka yi wa mutane ta hayaniya da rudani da yanzu mai ake ciki ba mai sauraron mutane amma tun da dama an gina mutane ne domin me don wannan amfanin kuma shi ne irin wannan aikin dole dama daga cikin tarbiyyar da ake bashi ita ce ne ko an tsokane shi kada ya tsokanu ya mai da hankalinsa kan wannan aiki so ake dama a tsokane shi shi ma ya rama sai a yi hayaniya sai a ce to duk ku bari ko ba haka bane yanzu aka yi rikici za ce to ai duk karatu ka a rufe masallatai a daina karatu shi wancan dama murna zai so yake ka daina faɗar nasa ba daidai ba ne ko yauwa don haka in kana da basira mai ilmantarwa ba mai fada ba ne ba mai tada hankali to kuma kullum wani ban Allah a wurinsa muka koyi irin wannan tunanin da hangen nesa don mutum ne da kake ganinsa mai irin zarangwanan nan very very intelligent mutum haka yake ba, ba, ba haka kawai yake don ka gan shi nan a matsayin administrator ne a jami'a amma limami ne a kuba kuma ga iya waka ta larabci waƙe-waƙensa ina jin wasu daga cikinku sun ga darasi da dr jamilu muhammad sadis a zariya ya bayar shekarun jiya da shekarun jiya waccan mai faɗi akan rayuwarsa ta wannan ɓangarorin za ku gani insha Allah akwai fa'ida da yawa a ciki haka dr muhammad sani ya yi wasu waƙe da ma shi ma san shi da irin wannan waken na raka'i akan rasuwar sheikh waɗannan abubuwan duka ba za su biya wani abu na irin abin da wannan bawan Allah ya mana ba amma dai yunkuri ne da ƙoƙari na nuna damuwa da alheri akan irin hasarar da muka yi hasara ce ta mutum ko kai ne aka ce mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu kuma babu wanda zai iya kiranka a cikin mutane ma faɗa ko kowa gani yake yanzu kai ne babba ai a lokacin gata ka rasa to shi wani mutum kullum zai bibiyo sai me ake yi ya aka yi kaza kar ku sake kaza me yasa aka yi kaza wannan gata ne ko ba gata gata ne yanzu ku duba gatan da ya mana mu a nan dutse irin wannan littafai da ya ba mu ba iya mutanen dutse da ya ba ba duk Najeriya ya ba kusan duk al'ummar musulmi ba duk wanda zai zo ya fa'idanta insha Allah ta'ala waɗannan littafai suna ne kwali kwali guda 134 kuma duk manya littafai adadin su Allah ne kawai san adadin sati wajen nawa muka yi muna farzin su muna fitowa da littafan a ga wannan iri kaza ne a ware a ga iri kaza ne mun fi sati biyu ko uku ana yi to kuma duk wannan shi da kansa yi tunanin ga inda ya kamata ya sa ba saboda shi wanda aka baiwa amanar ya fi kowa ba haka kawai shi tunaninsa saboda yana tsare-tsarensa da tunaninsa har yau bai gaya min ba shi dalilin da ya sa ya wannan ni da ya kira ni ya ce ga ka karanta akida ni ma na karanta akida na san dai wannan wani sababin ne amma ba lalle zama shi kadai ne sababu don haka na ga cewa littafai na da suke gida gaba daya zan miƙa maka su don amfanar musulmi saboda babban ɗansa consultant ne likita ne yauwa sauran da suka biyo baya duka dai sun yi karatuttuka daban-daban akwai wanda yake ya yi karatu a fannin shari'a ɗin to amma kuma bai ci gaba da faɗi sosai ba sai ga amfanin littattafan a kawo su musamman da tun da shi Allah ya sa masa son ya ga an ci gaba a Najeriya shi ne ma babban tunanin ba zancen kowa ne kowa ne ba a'a babban abin dai shine a kawo su Najeriya mutanen Najeriya su fa'idanta da haka kun ga ashe ya kamata a ce mun yi wa junanmu wannan ta'aziyya kuma mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wannan bawan Allah shi addini dama na Allah kuma shi ke kawo sababin yadda zai ɗaukaka kuma ta hanyar wa ta hanyar me duka Allah maɗauki shi ke tsara shi kuma kowa dama lokacinsa yana nan na maganar rayuwa dai da mutuwa mu mata mu tana zuwa muna fata Allah subhanahu wataala ya sa cikin imani da kuma aikin kirki da kwaɗayin yinsa irin na wannan bawan Allah daga cikin abubuwan da bai kamata in wuce ba mu kwaɗe su ba a kai duk shekara duk yadda zai yi gashi ba gonar dabi'u ne da shi ba a Madina amma zai nemi wasu mutane masu kuɗi sai an cika ton ton ton na dabino ya aiko su Najeriya za a turo su nan gidan Malam Aminuddin akwai shekarar da saboda demurrage na port suka dade miliyoyin kuɗi sai da aka yi wa gwamnan jihar Kano na yanzu Allah saka masa da alheri shi ya bada kuɗi mai yawa aka iya fito da dabinan nan kuma shi ya tsara abubuwansa zai ce jiha kaza ku kai ma wane kwali kaza da haka zai lissafa kullum duk shekara haka zai lissafo ya ce a kawo min kwali haka wajen talatin ko ashirin da kansa zai faɗa na gwamna guda kaza na mai martaba sarki guda kaza na waye na masallaci kaza guda kaza haka zai ce haka za a bi ai amfani da shi wajen shan ruwa da azumi har wannan shekara sai da aka makara aka yi bai zo da wuri ba tun na bara sai da aka gode daga baya zo kuma aka mika shi inda ya kamata a mika shi haka kuma ba iya nan jigawa ba kowace jiha ya ce a mika kaza a mika kaza a mika kaza mun taɓa zancen da shi ke cewa sai da ya samu wani mutum yace shi ya dauki da yaje yana wannan aikin sai yace to shi yana da gonar dabino dan a Qasim yace ya dauki nauyin duk shekara zai bada dabinon da za a kawo Najeriya kyauta shi kuma ba zancen sai ba illa dai a nemo kuma wanda zai ba da kuɗin shigowa da shi to haka zai ta wayoyi shi ma sai ya samu haka dai sai an kawo wannan abu dai ba don komai ba sai saboda mutane su amfani in ya ji wani na cikin wani hali yadda kasan shi ne ke cikin wata damuwa sai ya yi ta bincike ya ga yadda zai yi ya taimaka a yi kaza a yi kaza a yi kaza a taimaka wa zancen da yana da yawa ba abu ne da za ka iya kare shi a irin wannan zama ba amma dai haƙƙi ne nasa a kanmu duk da faɗar ba ita ce ba babban abin da yake bukata a wurin dukan musulmi ita ce addu'a kuma dama yana faɗa kullum in ya bugo in na tambaye shi yaya jiki ya shek sai ce jiki alhamdulillah da wata kalma ta tauhidi da ya saba faɗa zai ce ikhbaran la shakwa yace kawai ina baka labari ne ba Allah nake kaiwa ƙara ba yau an mun kaza an mun kaza allurai guda kaza wata ran ma ce gani yanzu a kwance a gadon asibiti amma dai hankali na yana gunku in ji me ake ciki me za a yi me za a yi to sai ce ba dan dai kada a ce kuka nake yi in kai karar Allah ba kawai dai ina faɗa muku ne akwai kaza amma a rika yawaita addu'a haka zai faɗa sai a ce to insha Allah ai wajibin mu ne dama ai maka addu'a to kullum lamarin sa a irin wannan tunani na taimakon al'umma da aiki da neman da awadi ta ci gaba shine babban aikin wannan bawan Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya masa rahma abin da yayi wa al'umma Allah ya sa yabe shi na aikin alherin nan da ya aikata duk wanda ya sauke wa wata damuwa to Allah subhanahu ta'ala ya sauke masa damuwar lahira a sababinsa Allah subhanahu ta'ala kuma ya kyauta abinda ya bari a bayansa Allah ya cinike muna ga mu bashi haka mu yi zancen karatu mu Allah ya ba mu nasara kamar da na ambata wani shine zaman mu na 36 kuma na ce mana a wannan zaman insha Allah